الحمد لله الحمد لله القوي المتين الملك الحق المبين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله الصادق الوعد الأمين صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المؤمنون عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى فإن تقوى الله نجاة وفلاح في الدنيا والآخرة أيها المؤمنون آفة خطيرة وبلية كبيرة ورزية عظيمة من ابتلي بها فقد اجتمعت فيه الآفات كلها والشرور جميعها والخبائث بأصنافها وأنواعها إنها أيها المؤمنون الخمر الخبيثة وكذلكم ما كان مثلها أو أشد منها من المفترات والمخدرات عباد الله ولنستمع في هذا المقام الخطير إلى كلام الرحمن وخطاب المنان لأهل الإيمان تحذيرا من هذا الجرم العظيم والذنب الكبير قارنا له تبارك وتعالى بأمهات الآثام ومبينا سبحانه وتعالى تعالى أنه عمل من أعمال الشيطان وأن فيه صدا عن ذكر الله وإقام الصلاة وغير ذلك من أعمال الإيمان قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون عباد الله إن آفات الخمور وأضرار المخدرات على الأفراد والشعوب والجماعات لا حد لها ولا عد فهي كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام مفتاح كل شر وكما قال عثمان رضي الله عنه أم الخبائث بمعنى أن متعاطي الخمور والمخدرات يجلب على نفسه بتعاطيها كل آفة وكل شر ويجلب على مجتمعه وعلى أهله وأبنائه وأسرته الشرور المتنوعات والآفات الكثيرات أسأل الله تبارك وتعالى أن يقيني وإياكم وأبناءنا جميعا من شر هذه الخبائث أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومسلمين bayan gabatar da yabo da godiya ga Allah ta'ala da kuma salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina jan hankalinku tare da ni baki ɗaya mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah mai girma da ɗaukaka kuma mu kiyaye dokokinsa bayan haka ya ƴan uwa musulmi zancen mu a yau zance ne akan wata musifa akan wani bala'i akan wata matsala mummuna da take kacaccala al'umma ta lalata ta, musifa babba, duk wanda Allah ya jarrabe shi da irin wannan musifa, to duk wani sharri ya tattara a gare shi, Allah ya tsare mu. Kuma duk wani mummunan abu, abin kyama ya haɗu a kansa, duk irin nau'o'insa. ‘Ya'yan uwa musulmi, wannan musifa ita ce giya da ‘yan uwanta, da waɗanda ma suka fi ta sharri daga cikin abubuwan da suke raba ɗan adam da hankalinsa, da kuma ƙwayoyi waɗanda ake kira da abin kayan shaye-shaye, waɗanda ake kira substance abuse, abubuwan da in an sha su. hankali ke gushewa mutum yake komawa mahaukaci bayan wannan babbar daraja da Allah ya bashi ta hankali wanda da shi aka bambanta shi da dabbobi ya'yan uwa musulmi mu saurari maganar Allah ta'ala da ya magana akan wannan lamari ya hada shi da abubuwan da suka fi kowanne abu muni shine shirka da Allah ta'ala da kuma duk abubuwan da ba su da kyau da abin da ke nesanta mutum daga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, Allah ta'ala yana cewa ya ku waɗanda suka ba da gaskiya suka yi imani. Lalle giya da caca da kafe-kafe da ake yanka a kansu don neman kusanci da abubuwan da ake bautawa su gumaka da makamantansu. da kuma kibau da ake jefawa ake amfani da su wajen neman sa'a, to dukkaninsu ƙazanta ce daga cikin ayyukan shaiɗan, ku nesance su ko kwa samu rabauta duniya da lahira. Shaiɗan ne kawai abin da yake nufi shine ya haifar da gaba a tsakaninku. da ƙiyayya da ƙiƙi juna a cikin shaye-shaye da caca da makamantan waɗannan ayyuka kuma ya kange ku daga ambatan Allah ya kange ku daga sallah to wai shin kun hannu kuwa ko ba ku hannu ba in ji Allah ta'ala ya kai bawan Allah ka sani lalle shan giya da kayan maye da ƙwaya wadda ake lankwama da wadda ake hambuda da wadda ake shaƙa da wadda ake zuƙa dukkaninsu in dai za su gusar da hankalin ɗan adam to lalle suna cikin manya-manyan abubuwan da suke wargaza ɗan adam su fidda shi daga ɗan adam taka kuma su wargaza al'umma ba iya mutum ɗaya take wargazawa ba suna wargaza al'umma su mai da su sun fita daga tsari da bin doka da hankali da mutunta juna da duk abin da aka saba gani a gun dan adam mai daraja shi yasa Allah ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira giya a matsayin miftahu kulli shar ita ce mabudin duk wani sharri ita giya mabudin duk sharri sannan kuma sayyidina Uthman radiyallahu ta'ala anhu shi yasa ya kira ta ummul khaba'ith wannan kalmar ummul khaba'ith da ta shigo cikin Hausa sai ka ji mutum in yana magana ma har a karin magana yana so ya faɗi sababi abin da yake jawowa abu kaza sai ya ce to ai ummul khaba'ithin wannan abun kila ma kuma abin da yake magana akan sa abun alheri abin da ake nufi da ummul khaba'ith asalin al khaba'ith shine miyagun abubuwa munanan abubuwa ƙazantattun tarkace to ummuha uwarsu da ta haɗa su baki ɗaya ita ce giya da hakan an ce ummul kaba'is ba ana nufin sababin komai da komai ba za ka ji wasu kamar da na ambata suna amfani da wannan kalma a matsayin sababi to ba sababi ake nufi abinda ake nufi da ummul kaba'is ummu shuhur ummu sayyi'at duk ayyuka munana da ba a san su to shugabansu ita ce shan giya da shan kwaya da lankwame-lankwame da zuke-zuke Allah ya tsare mu to mu saurara ya ku bayin Allah mu san irin abin da wannan abu ya tattara na sharri domin mu guje su lalle wannan lamari da giya da kwaya da sauran kayan maye sababi ne babban sababi in babu wani abu da zai yi illa ya kange ka daga zikirin Allah ya kange ka daga sallah to wannan sharrin ya ku kowanne shi yasa Allah madaukaki madaukaki shi ya ambata bai ambaci wani abu suna bude kofofin duk wani saban Allah in mutum ya sha giya hankalinsa ya guce kisa ba komai ne a gunsa aikata zina da luwaɗi ba wani abu bane cin mutuncin mutane da rashin ganin darajarsu duk ba wani abu bane a rashin hankalin wasu wasu wai suna ganin in sun shiga bakin ciki in damuwa ta yi musu yawa to babu hanyar da za su kau da wannan damuwa shine sai su sha giya ko a yi musu allurar wani abu wanda abin ma ya kai musu muni su sa su zuƙi ko da ƙwayar iblis ta bi jikinsu suna sabawa da wannan abu kuma ba dama su iya rayuwa sai da wannan abu wannan shine aka kai matakin idmani idmani haka ake kiransa shine addiction idan mutum ya kai level din addiction ya zama ba zai iya rabuwa da wannan abu ba to shikenan kuma duk wani alheri ya tafi ya bar shi duk wani sharri ya tattaro ya dungumo ya sako kansa Allah ya tsare to wannan lamari buɗe ƙofa ne ga dukkan zunubi da sharri sannan kuma wannan lamari sababi ne na ɗauke duk wani abu da ake kira kunya duk mai shan giya da shaye-shaye to ba zancen kunya tare da shi sannan kuma wani abu ne da yake yaye duk wani wata sutura da Allah yau mutum duk mai shan giya ba shi da wani sirri duk suturarsa sai Allah ya bankaɗa ta duk yadda kai magana duk yadda ya ƙoƙarin ɓoyewa sai Allah ya nuna wa mutane cewa wannan mashayi ne wannan bai cancanci a sa shi cikin masu hankali ba ‘ya'yan uwa musulmi lalle wannan shaye-shaye ya raba mutane da ‘yan uwansu ya wargaza family ya zama cewa zamantakewa ta gagara ko uba yana sha an raba shi da tausayi akan ƴaƴansa uwa tana sha ƴaƴanta sun yi hasarar mai tarbiyya babu zancen ilimi babu zancen karantarwa ga malamin da yake shan kwaya in shugaban al'umma ne babu zancen ai hankali ai shugabanci ya jama'a babu abin da yake ragargaza ɗan adam ya fidda shi daga wannan hali na girmamawa da Allah ya yi masa ta ɗan adamtaka har Allah ya kira cewa wala qad karramna bani adam lalle mun karrama ɗan adam to babu abin da ke fidda ɗan adam daga wannan karramawa da Allah ya masa irin ya koma shan kwaya ya fita daga hankalinsa daga fa mutum ya shiga wannan harka to ya fita daga sahun masu hankali kuma an yi hasarar ɗan adam babu abin da zai amfana wa mutane amfaninsa kaɗai a ce an neme shi an rasa Allah ya ɗauke ransa an raba shi da al'umma shi ke nan abin da za a samu ƙila a samu lada in an masa jana'iza ba abin da zai ba zai aikin da zai amfani al'umma ba ba zai amfani iyayensa ba ba zai amfani unguwarsu ba ba zai amfani kowa ba a cikin al'umma Allah ya tsare mu waɗanne alamu ne in an gan su iyaye suna so su duba ‘ya'yansu su gane cewa wannan yaron ya shiga hanyar shaye-shaye masana wannan harkar suna faɗin cewa alamun farko da ake gane yaro ya shiga hanyar shaye-shaye canza abokai babu zancen wani kintsi haka kawai yana tare da mutane sai ku gan shi da wasu daban waɗanda ba a saba ba daga cikinsu kuma har yanzu alamomin ɗaiɗaiɗaiɗai har kawai kalmar zan faɗa saboda ba mu da lokaci isasshe daga cikin alamun da ake ganewa ne ɗan ƙwaya ne al'uduwaniya shine yanzu nan za ka ga ya koma violent daga an masa abu yanzu nan baya jin komai idan da wuka a hannunsa ya farka cikin mutum haka za ka ji ma yana faɗi ai wane mun gama da shi wane mun sauke shi wane an ajiye shi ma'ana ya kashe wani kalmomin da zai rika amfani da su na fatattakar ɗan adam da lalata jikin wani ya yanke hancin wani ya gutsire wani hannu ya ɗauki adda duk girmanta ya ajiye a kafaɗar wani ya ɗauki kokara mai nauyi ya saba wani a kansa wannan shine aikin da ya sani kuma baya jin komai a kai shine uduwaniya mutum ya zama violent Allah ya tsare mu daga cikin alamun uzlatun wan suhabin ijtima'i shine nan da nan ka ganshi ya fita daga al'umma ya zare jikinsa inda aka saba ganin sa duk baya zuwa ya daina zuwa masallaci duk inda ake haduwa da abokai ba shi a ciki sai ya koma da wani tsari na loneliness shi kadai yake so ya rayu sai yan abokansa da za su sha wannan abun tare da shi daga ciki duk irin ilimin da ya shiga to za ku ga performance ɗinsa a karatu zai baya inda yana cin AA a karatu ana zuwa ana neman result ɗinsa za ka ga yayo ƙasa ƙwaƙwalwa Allah bai yi ta don ta haukace ba ƙwaƙwalwa Allah ya yi ta ne don ta iya gane abubuwa don ta iya riƙe ilimi idan ko mutum ya haukace ba dama ya iya bambancewa tsakanin abu mai cuta da abu kuma mai amfani to ya za a yi iya bambance ilimi daga cikin alamun yawan kasala da kuma ku ganshi ya fara giyabi a zuwa aji a neme shi a aji a rasa daga absentism sai a koma abscondment yana zuwa ba a ganinsa a hankali a hankali sai a neme shi ma gaba ɗaya sai a ce ya gudu ya koma wani gari ya haɗu da wasu abokai shikenan an yi sallama da ɗan adam sai dai ku gan shi wata rana an tsince shi ko a gaban alƙali ko a prison ko kuma a hannun masu harkar kama masu shan kwaya sannan za ka gan shi baya tabbata a kan ra'ayi ɗaya kullum yau ya canza wannan gobe ka gan shi da wannan gobe da wannan tunani jibi da wannan tunani sannan kuma za ka gan shi mutum ne mai itsirabi yana yawan ƙifce-ƙifce idansa ya koma ƙanana ya yi wani jaja-jaja sannan kuma yana ƙirƙirar wata girmamawa ta ƙarya in kuka haɗu da shi za ka ga yana ƙoƙarin ya girmama ka alhali girmamawa ce da yake ƙoƙari ya ƙoye wannan abin da ya san yana da shi na rashin hankali shi yasa zaka ji ana fadar wai wani dan kwaya ya fito daga gidansu ya ga awaki a kofar gida wai ya durkusa ya gaishe su wai ina kwanan ku kaga ƙarshen rashin hankali kenan mutum a ce yana gaida awaki to in ya ga dan adam ma haka zai rika yin wata alama ta nuna girmamawa alhali sai ka ga mutum shekarunsa sittin hamsin amma yana girmama ‘yan ƙananan yara kamar zai durƙusa musu ashe ashe alama ce ta rashin hankali to menene kuma za a ɗauka na mataki da zai maganin waɗannan alwazi uddini iyaye kuma da ‘ya'yanku abokanku kullum ana faɗin wannan lamarin ka da ɗanka a matsayin aboki kar ka zama cewa da zafi za ka yi maganinsa ɗauke shi ya zama abokinka da kana ganin wannan tendencies ɗin alamun suna bayyana daga gunsa to kira shi duk inda za ka tare za ku tafi. ku je masallaci tare ka girmama shi in ma za shi wani wuri ka ce za ka raka shi ɗanka ne kana son kai sabin rayuwarsa in kana so kai hasararsa to shine ɗauki matakin faɗa da zagi da tsanani to yanzu nan zai juya baya ya barka kuma ba abun mamaki ba ne su shiryo da shi da abokansa su zo su cutar da kai amma in ka mai da shi aboki saya masa wani abin da zai amfane shi girmama shi girmama tunaninsa ba ƙasƙanci ba ne ba faɗuwa ba ce to ka zama cewa kai abokinsa ne to a hankali sai ka ga ka samu hanyar da za ka ba shi shawara ya ɗauka sai ka raba shi da waɗancan abokan sai a daina kawo masa sai a duk shi mai sauƙi a hankali a hankali sai a samu a gida za ka iya rehabilitation irin waɗannan mutane Allah ya tsare sannan kamar da na ambaci wannan a rika girmama 'ya'ya kuma ka bashi aminci ka gaskata shi ka sa confidence ka yarda da shi ka daina korarsa ka jawo shi a jika sannan kuma duk wani abu na ilmantarwa to ka ilmantar da shi ka ilmantar da shi yadda ake mu'amala da mutane da manya yadda zai gaida manya yadda zai mu'amala da manya ya daina kuma gudun mutane ya shigo cikin mutane kullum in ana ganin sa a masallaci an za a yi maganin abubuwa da yawa sannan a koya masa hali mai kyau sannan ka ware lokaci da za ka yi tafiya da kai da shi ko da sauran ƴan uwansa ya zama an yanke shi daga waɗancan abokai ku samu wani lokaci naku da kai da familinka shi yasa kullum muna faɗakar da mutane da Allah ya haƙuri na kusa tsayawa kun ga al'adar nan tamu ta hausawa ina nufin da sauran mutanen arewa gaba ɗaya mutum ya bar iyalinsa a gida ya tafi gun abokai ya zauna a gurin hira a majalisar abokai ba ruwansa da gidansa to babu abin da yake sabbaba mana wannan hali da muke ciki na rashin tarbiyya da shaye-shaye irin wannan lamari mun bar 'ya'yanmu ba ma zama tare da su ba mu san me suke yi ba kullun gararan ba a cikin unguwa inda a ce kana nan a unguwa ko kallon bal za su na san wani mutumi malami ne na addini ƴaƴansa sun matsa za su kallon bal sai ya tafi da su stadium da yaran su zauna kusa da shi saboda matsuwarsu da sai sun yi kallon sai je ya zauna yana karanta littafi ko ƙur'ani ana bal ɗin suna kallo ba su tashi sun je ko ina ba saboda matukar yadda yake sha'awar ‘ya'yansa kada su yi haɗu da ‘ya'yan wasu su ɓata musu tarbiyya ‘ya'yan uwa musulmi in kowa zai dawo gidansa ya riƙi iyalinsa ya zauna da tarbiyyar ‘ya'yansa wannan halin da muke ciki ba za mu gan shi ba amma ba ka nan a gida wani ma ya tafi wani cirani yana lagos yana port harcourt yana safele yana onisha sai wata shida zai dawo ya bar matarsa da ciki ta haihu bai sani ba ya aka yi ta haihu duk ba ruwansa haka nan zai koma bayan ya zo ya gani ya yi mata wani cikin kafin ya dawo ‘ya'ya sun haɗu bai san cin su ba bai san shan su ba ta shiga zinace zinace saboda ba ta da abin da za ta ci duk waɗannan abubuwan sun same mu ne saboda waɗannan irin halaye da muka shiga cikin su Allah ya tsare mu lokaci yayi karanta ayoyi da hadisai akan waɗannan abubuwa ba za su lokacin ba zai ishe mu mukammala ba amma dai wani lokaci ma sake waiwayar wannan mabu'i da kuma ƙarin shawarwari da za a yi maganin waɗannan al'amura Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين يا ألمنا روقنك رحمك da tausayinka da jin kanka da tallafinka da agajinka Allah ka agaji wannan al'umma ta mu Allah ka raba mu da waɗannan miyagun halaye da suka bibi ‘ya'yanmu mazanmu da mazansu da matansu, kai har da matan aure a cikin gida, da masu gida, ya Allah ka raba su da wannan hali na shaye-shaye, Allah ka yi maganin duk mutanen da suke ɗauko wannan ƙwaya su shigo da ita cikin al'umma. Allah ka karya musu tattalin arziki, Allah ka rufe musu basira, Allah ka hana su damar shigo da waɗannan abubuwa, Allah ka tona musu asirin a kama su, waɗanda kuma suke aiki a hukumar kama masu wannan abu, Allah ka ƙarfafi zuciyarsu, Allah ka ba su ƙarfin su daina yin abin da ba daidai ba su ma wajen maganin waɗannan al'amura, Allah ka ƙarfafi zuciyarsu, su ji tsoron Allah, abin da suka kama na ƙwayoyin nan. su yi watsi da su a ƙona su su daina bari ana dawo da su cikin al'umma. Allah ka raba su da karɓar kuɗi suna bari ana wucewa da waɗannan abubuwa. Ya Allah muna roƙonka, duk wanda yake da hannu ya lalata mana wannan al'umma, Allah ka lalata shi kafin wannan lalacewa ta zo cikin waɗannan wannan al'umma tamu. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الله كبام زمن لا فيها أقصنا Allah kuma ka taimaki shugabanninmu, Allah ka ƙara musu lafiya da zaman lafiya, Allah ka ƙara mana zaman lafiya da su da zaman lafiya da junanmu. Rabbana wa atina ma wa atana ala rusulik wala tukhzina yawm al-qiyamah innaka la tukhlifu al-mi'ad. Qumu ila salatikum yarhamukum